أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم ومن وهول الشهوات الى جنات القربات اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata wanda ya yi daidai da biyu da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da bakwai da wata na watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya cikin ikon allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka saba tsawon shekara biyu yau ma allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka wanda masallaci da mai tarihi masallaci na idi na ahli sunna wal jama'a na garin tawa ba don komi ba sai don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna wa Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɓi dukkanin ibadun da muke yi ya kuma gafarta mana mu ya sanya a cikin mizanin kyakkyawan ayyukanmu yan uwa da suke ba da gudunmuwa ta wajen tsara wannan karatutuka ya Allah ka san su ka san bukatocinsu ya Allah ka biya musu da mu da su baki ɗaya bukatocinmu na alkhairi wa'anda suke ba da goyon baya gun saurare ta su halarto a wannan masallaci su zauna a yi da su da ma wa'anda suke ba da goyon baya ta kafafen radiyo muna addu'a ta alkhairi gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya kabi dukkanin ibadukan da muke ya gafarta mana kurakuran mu a shekarar da ta gabata tafsirin bara mun tsaya cikin suratul mu'minun aya saba'in fadin Allah subhanahu wa ta'ala am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun yau za mu tashi a aya ta saba'in da ɗaya Allah yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون Allah ya ce walau ittaba alhaqu ahwa'ahum lafasadati samawatu wal ard wa man fihinna bal atainahum bi dhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun Allah ya ce walau ittaba alhaqu ahwa'ahum da za a ce gaskiya da manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gaskiya da ke cikin alkur'ani ittaba ahwa'ahum tabi son rayuka na ƙuraishawa na kafiran makka da abinda manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo da shi na shirya alkur'ani mai girma da ya bi son ran abinda su kafirai suke bukata to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lafasanati samawatu wal ard da sammai guda bakwai da kasai guda bakwai Allah ce gaba ɗayan su da su riga sun lalace muna fahimta Allah ya ce walawitta ba alhaqu ahwa'ahum da a ce gaskiya alqur'ani sunna ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ta bi son rayukan kafiran makka da duk wani kafiri da yake kafirci a rayuwa a aje abin da yake da gaskiya a dawo abin son ransa idan aka ce al'ahwa'u jam'u ne na hawa ma'anar hawa almailu shine karkata ma'anar hawa karkata shine waton karkacewa daga gaskiya ga hanya mutum ba zai iya bin ta ba sai ya karkace game da mi daga bin gaskiya sai a ce mi hawa ya karkace to Allah ce da waton a gaskiya na alkur'ani mai girma zai bi son rayukan kafirai to Allah ce la fasadati samawati wal ard da sammai guda bakwai da kasai guda bakwai wa man fihinna da duk abin da ke cikin su da duk abin da ke cikin sammai da kasai Allah ce wallahi la fasadati da ya riga ya baci muna fahimta wannan abin da kafirai suke da bukata ko da yaushe shine ya zamanto watan qur'ani ya dinga biyar son rayukansu a kullum mutumin da yake bai fahimci sunna ba so yake musuluncin ya yi daidai ra'ayinsa shi kuma son rai babu mafi girman hadari a rayuwa kamar mutum ya zamanto bai da ake komi sai bin son ransa Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa sai ce fa innal jannata hiya al ma'wa kaga wanda ya hana rayukansa ransa akan duk abin da take bukata ya zamanto mutum mai kokarin bin abin da Allah yake so ba abin da rayuwarsa ke so ba to Allah ce kuma ya ji tsoron haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce fa innal jannata hiyal ma'awa aljanna ce mako masa shi yasa Allah ya kira alqur'ani yace wa man adal mimman wa man adal mimman wa man adal wai waye fi kowa bata da wanda ya sanya ilahu hawahu ya sanya son ransa shine abin bautarsa ya zama to abin da ransa yake yake so shine wanda yake aikatawa to Allah ya ce wala wittaba alhaqqu ahwa'ahum da gaskiya shari'a ta addinin musulunci wato tabi son rayukan kafirai Allah ce wallahi la fasadati samawati wal ard da sammai da kasai su riga sun lalace Allah ce bal atainahum bal atainahum bi zikrihim haqiqan mun zo musu da ambatansu shine alqur'ani mai girma bal atainahum bi zikrihim mun zo musu alqur mun ba su alqur'ani mai girma wanda ke da kai shari'a a cikin sa imamu ibnu kathir yace bi zikrihim ai alqur'an shine alqur'ani mai girma Allah ce fahuma an zikrihim mu'ridun su game da abinda alqur'ani yake karantarwa malam a kullum karkacewa karantarwa alqur'ani suke bi idan alkur'ani ya ce a yi ba za su yi ba idan alkur'ani ya hana kuma ba za su halu ba Allah ce bal atainahum bi dhikrihim hakikan mun zo musu wato da ambatan su shine alkur'ani mai girma sai Allah ce wa hum an dhikrihim mu'ridun su game da abinda ya shafi son rayukan su wato mu'ridun suna masu masu karkacewa daga bin alkur'ani mai girma sai Allah ya ce أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير نعم وهو خير الرازقين Allah ya ce am tas'aluhum kharajan shin ko kana tambayar su ne ya manzon rahama sallallahu ta'ala alayka wa sallam bin haraji wani albashi a wajen dora su kan tafarki majalisi kana nuhin idan ka zo ka yi musu wa'azi ka karantar da su saƙon Allah subhanahu wa ta'ala a ɗauki wani abu na dukiya a baka wannan abin shine ya hala musu zawa su bi addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzon Allah am tas'aluhum kharajan shin ko kana tambaye su wani haraji wani abu wani albashi da za su baka dalilin karantarwa da kake musu na alqur'ani ko kuma zaka zo kai wa'azi ne don a tara maka kuɗi sai Allah ya ce fakharaju rabbika ka sani abinda harajin ubangijinka albashin Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah idan kai wa Allah aiki to fakharaju rabbika khairun mimma fa huwa khairun fa huwa khairun raziqin shi harajin ubangijinka shine mafi alkhairi abinda zaka tarda wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya fi duk abinda za a baka a rayuwar duniya malam duk abinda za a baka a rayuwar duniya wallahi kasancewa mai karewa ne amma abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala baƙin wanzajji ne baya karewa a yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawaita aljanna da shi da bayun Allah nagartattu masu aikin alkhairi masu kokarin samun kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa 'yan aljanna tanadi na haraji shine alkhulud fil janna tabbata a cikin aljanna shi harajin ubangiji idan an baka baya karewa amma duk albashin duniya malam idan aka baka wallahi wata ran za a wayi gari ba shi ya kare mutum nawa suke aikin gwamnati zai ɗauka maka yan miliyon yan miliyon sai san mil amma ka bashi dai sai sun kare amma harajin ubangiji kullun wato tsarin daɗi ne akan daɗi Allah ya samu dace Allah ya ce am tasaluhum harajan shin ko kana tambaye su ne albashi fa haraju rabbika khair albashin ubangijinka abinda za zaka tarar zaka samu wajen Allah idan kayi dan Allah khairu shine mafi alkhairi sai Allah ce idan baka sani ba wa huwa khairur raziqina shi ubangiji Allah subhanahu wataala shine fiyayye wanda yake mafifici wajen al'arziktawa duk abin da za a baka na rayuwar duniya wallahi ba za a iya watan cimma burinka na rayuwa ba ba za a iya wadatar da kai ba wajen gurace-guracen rayuwarka amma malam dan aljanna idan ya shiga aljanna sai ya tabbatar ya yi ikirarin tabbas abin da ya samu na aljanna ya wadatar da shi amma a rayuwar duniya duk abin da zaka samu na rayuwa wallahi wata abin mai karewa ne rayuwa ce Allah ya baka da za a baka rayuwa shekara ɗari biyu a ƙara maka ɗari biyu wata ran sai an waye gari dai rayuwar ta ƙare amma al aljanna ba haka bane law asha al fata alfa summa alfaini ba'dahu fala budda min yawmin yasira ila al qabri kaga aljanna Allah ce hum fiha khaliduna nan duniya baka da garacin duk abin da kake da bukata malam zaka samu amma ai aljanna Allah ce walahu fiha ma tashtahi anfusahum a aljanna akwai duk abin da rayuwarsu take bukata ya Allah ka samu dace da aljanna sai Allah ya ce a gaba وإن إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم Allah ya ce wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lalle ke manzon rahma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam latad'uhum kana kiran su suwa ake kira mutanen Makka Allah ce hakikan manzon Allah ka kasance kana kiran Qurayshawa Larabawa ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici shine bin Allah subhanahu wa ta'ala a rayuwa ba wata ni'ima da Allah zai maka abinda ake kira ni'ima kamar Allah ya sanya ka cikin bayan Allah masu takawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa ba wata ni'ima wata kyauta wani abu wanda Allah zai baka a matsayin guzuri na rayuwa kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ka cikin masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa da Allah ya tashi yin aljanna gaba daya sai ce tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya masu imani ake sanyawa aljanna sai Allah ce wa innaka lalle lalle kai manzon Allah latad'uhum kana kiran su wa ake kira larabawa zuwa ina ake kira su ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici me ne tafarki madaidaici shine tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala alkitabu wa sunna littafin Allah wanda duk wanda ya rike sa baya bacewa a rayuwa sunnar manzon Allah wanda duk wanda ya rike ta baya bacewa a rayuwa to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiran laraba a kansa shekara sha uku shi ne a zo a bauta wa Allah shi kaɗai a rayuwa a zo a bauta wa Allah shi kaɗai a rayuwa abinda sha suka kasa yi kenan tsawon shekara sha uku maza Allah ya sha wahala wajen karantar da su tauhidi shi yasa wallahi ba ilimi da al'umma take da bukata take da bukatuwa zuwa gare sa kamar ilimin tauhidi ilimin sanin Allah duk aikin da zaka yi malam idan baka san Allah ba wannan aiki sunan shi zero baka da lada a wajensa Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa innaka lalle ke manzon Allah latad'uhum kana kiransu ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake tafarki ne madaidaci a kullun dan annabi adam a sallah guda biyar kake roƙon Allah ka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ka dora mu akan tafarki wanda yake madaidaci siratal ladina an'amta alaihim tafarki wa'inda kai wa ni'ima kansu ya Allah ka ƙara tabbatar da mu akan siratal mustaqim sai Allah ya ce
وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون Allah ya ce wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'ani sirati lanakibun Allah ya ce wa innal ladhina tabbas wa'inda lalle wa'inda la yu'minuna bil akhirati basu yi imani da inin alkiyama ba inin alkiyama ba shi aka ce al'imanu biyo mil akhira wato yana kusar abubuwa da dama na farin sai ka yi imani tabbas sai an tada ka bayan ka mutu duk wanda ya mutu za a tayar da shi bayan wannan sannan kuma ka imanin cewa akwai littattafai da za a zubo za a ba kowa littafinsa kai imani akwai mizani da za a ɗaura ko aikin kowa kai imani akwai hisabi kai imani kuma akwai mi akwai sirabi sannan kuma kai imani da aljanna da huta don su ne gida guda biyu a rayuwa malu suka ce me yasa aka kira ilin alkiyama bil yawmil akhir suka ce saboda babu wani ini baya gare sa idan aka ce al'akhiru abinda babu wani ini baya gare sa shi yasa malaman luga suka ce daga cikin al'akhta ash-sha'i'a cikin isti'malin mu da muke wajen al-ashhur na musulunci sai ka ji muna cewa rabi'u sani sai a ce rabi'u sani suka ce idan aka samu asani to dole sai an samu asalisu to kuma daga rabi'ul awwal sai rabi'u sani da aka kuskure ne a ce rabi'u sani sai da a ce rabi'ul akhir daga rabiul awwal rabiul akhir saboda babu wani bagare shi jumadal ula sai a ce jumadal akhira amma ka ce jumadal thani to dole sai an samu jumada as-salisa to Allah ce wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati kaga wa'anda basu yi imani ba basu yarda ba da irin alkiyama cewa za a tayar da su za kuma a sanya su a yi musu sakamako daidai da aikin da suka aikata Allah ce anis sirati game da bin tafarki madaidaici Allah ce lanaki buna su masu karkata idan ana kiran su duk abin da zaka masa na wa'azi malam idan mutum ya riga ya kafirce zuciyarsa ta kashe duk irin wa'azin duniya zaka masa wallahi bai ci za a kira mutum zuwa ga tafarki gashi hanya ce wadda ka tabbata duk mutum ya santa cewa idan ka bi ta tana kai ka ga tudun mun tsira amma saboda bin son rai saboda son rai sai mutum ya karkace shi sa Allah ya ce la'anis sirati lanakibuna su game da bin tafarki madaidaici hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lanakibuna suna masu karkata ka lura da al'umman wannan lokaci da muke rayuwa da su a wannan lokacin mutum ne za a ce masa ga alqur'ani ya bi ga inda ake karatun alqur'ani ake cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce amma wallahi zuciyarsa bata nutsu ba a wannan gurin sai kaga ina ne zuciya take natsuwa wai a lokacin da aka zo ana kwallo barsa da wani kulab lokacin zai zo ya bata lokaci ba zai iya bata lokacinsa a masallaci ba minti 25 yayi tarawihi amma zai iya bata minti 80 har da biyar wajen kallon kwallo wannan bai karkace daga hanyar Allah sai ko ba a ce maka ba ya karkace ana ho sallah ba zai iya tsaya ba sallar ba zai iya ta cikin natsuwa ba wanda ta zan wajibi a kansa sallar isha ba zai iya ta a lokaci ba wai kallo yake kallo sai wannan bai karkace ba Allah ya kare to Allah ya ce kaga wannan duka alama shi ta mutum bai imani dan da ka imani da Allah hakikanin imani da ina alkiyama ka san cewa kana iya ka mutu wajen kallon kwallo baka yi sallar isha'i ba billahi ladhi ba abin da kake wajen kallon kwallo ana isha ba kai isha'i ba kuma ka tabbata cewa kana iya tabbas a wannan lokacin Allah ya karbi rayuwarka to kuma sai ka mutu kana kallon kwallo kana su cikin barsa sai ka mutu a ina alkiyama tare da yan barsa wallahi sai Allah ya tura ku jahannama Allah ce wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibuna su game da bin tafarkin Allah lanakibuna sun karkace sai Allah ya ce
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا نعم للجوا في طغيانهم يعمهون Allah ya ce ولو رحمناه وكشفنا ما بهم من ضر ولو رحمناهم الله ce da mun tausaya musu mun ji kansu wa kashafna ma bihim min dur muka yaye musu abin da ke gare su na damuwa na cutarwa na masibin da suka jarabe su wannan Allah yana magana ne akan mutanen Makka wasu jarrabobi sun samu ibtila'at masa'ib sun samu mutanen Makka to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dur da mun tausaya musu muka yaye musu dukkanin damuwarsu rashin lahiyarsu matsayin da suka zo suka addabe su to Allah ya ce laladdu fi tughyanihim ya'mahuna wallahi da sun ƙara togewa sun ƙara bin sun ƙara shiga sun yi nisa a cikin batarsu da duk rashin lafiya da mutum yake da shi abu na farin zai kowa wa Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya jarrabi mutum abu na fari za ka ga ya koma ya bi Allah subhanahu wa ta'ala amma daga lokacin da Allah ya yi masa bukatarsa sai ka ga waton gaba daya bai damu da Allah subhanahu wa ta'ala ba karibi dan kasuwa ya samu tattalin ya samu kare tattalin arziki lalali ko ladan bai riban tarbe shi ba dan gishi kam da tarbiya ta istighfari dan boko aka ce examen ya zo bak masallaci ya shara sai yayi amma ana kare baka aka ce ya samu wallahi daga shi da sallah sai wanda ya gani ba haka bane shi ya ci dai wai shi ya kai wai ba zai iya zawa ba yayi sallah wai guka da guga ta kare ya manta kuma cikin kaza za a zo a tura shi wallahi daga shi sai fari kyalle ko guga ba shi na Allah ya ce walau rahimnahum da za mu tausaya musu mu jibi irin hali da mutum yake ciki na kunci na rayuwa wa kashafna ma bihim min dur duk damuwar su Allah ce sai mu yaye abinda ya addabe su a rayuwa laladdu fi tughyanihim ya'mahun ka ga su malan sun dage a cikin sabon Allah subhanahu wataala mutum ne Allah zai jarrabe shi da rashin lafiya da lafiya sai ya kuma yana hash koyo Allah na wai yanzu Allah ya dawo nashi shi kadai koyo Allah na zai ga istighfari sallan ma in lokaci bai ba sai da mutane a kira sallah ya mutu ayi sallah amma daga ran da ya samu lafiya to wallahi sai wanda ya gani sai da ya doge akan abin da yake na samu Allah Allah ya ce ya amahuna suna cikin imuwa ta rayuwa ganin yake kawai nan duniyar nan ne za a tabbata nan ne duniyar za a tabbata alhali kuma Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu duniyar karshe lokacin nayi za a tada ta za a yi hisabi sai Allah ya ce
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا نعم.
فما استكانوا لربهم وما يتضرعون نعم حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون Allah ya ce walaqad akhadnahum bil azabi hakikan mun kama su watan bil azabi da azaba famastakanu li rabbihim wannan azaba da muka kama su da ita Allah ce bata sanya su ba suka ji tsoron Allah subhanahu wataala mutum ne yake sabon Allah subhanahu wataala sai Allah ya jarrabe su Allah ce walaqad akhadnahum bil azabi hakikan mun jarrabe su ai ibtalainahum bil masa'ib shadida mun jarabe su da wasu irin musibu masu tsanani a rayuwa amma fa mastakanu li rabbihim Allah ce basu kama hanya ba basu dawo ba suka bi Allah subhanahu wataala basu kaskantar da kansu suka kaskantar da kansu wa Allah subhanahu wataala ba suka da cewa Allah shine wanda ya cancanta abotawa a rayuwa mutum ne yake cikin abubuwa na rayuwa Allah ya jarrabe sa sai ka dibi in ba dan jarraba ba ka ɗauki kuɗin ka malam sai ka je ka dibi ibadar Allah duk inda ake bautar Allah malam garaci ake yi banza ake yi duk wani abu na aikin alkhairi banza ake yi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba wuya a addinin Allah sallah ba za ta sai ka biya ba azumi ba ka biya nafila ba ka biya duk wani aikin Allah ba a biya kuma in kai lada ce Allah zai baka in kai lada Allah zai baka amma da yake dan adam tunaninsa karamin tunani gare sa sai ka je mutum ya soma kansa a shar da kansa masallaci ba za ka biya ba nafila ba ba za ka biya liman ba za ka biya ladan ba zai za ka azumi za ka wata guda yana baka sallah ko dan abin bukata gare ka dai zo kai sallah kuma sannan ladan ka ba a doka a ba liman ladan hawan kai za ka samu amma sai mutum duk wannan ya aje wannan abin alkhairi sai ya dawo shi yanzu son ran shi shi yasa wallahi son rai yana kai mutum zuwa ga muhalaka ba ta- ba ta sayuwa ai ita ba a sayanta da kuɗi ba a sayan lana da kuɗi aikin kai aiki i'malu fasayarallahu amalakum kai aiki Allah zai ga aikin ka amma ka dibi duk waɗanda suke ina magana ne akan matasan mu duniyar yanzu kwallo ta ɗauke mu daga hankali yanzu wani yana can tun ka kwana uku da suka wuce yayi mu a yayi mu ka abin ga a fare kin shi ya mai ya- ya- yayi cajin kinsa ya sa kar saboda ana kwallo kudinsa zai biya ya tattaro kuma wani wani kuma in za a kallo in bai da sai ya zo ya ba dala hamsin masallaci dala guda ba a bukata gare ka Allah ya kare mu to irin wa'annan mutane idan Allah ya jarrabe su Allah ya ce mun jarrabe su da musibobi masu yawa amma duk da haka nan ba su dawo bin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ya kasa gane cewa sabon Allah yana da cikin abin da ke hana mutum samun abin da ke bukata a rayuwa daga cikin abin da ke hana mutum samun bukatuwarsa na rayuwa akwai sabon Allah subhanahu wa ta'ala imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya kai kara shi ɗalibi ne yana karatu amma matsala bishin girma yana da matsalar bishin da ya yi karatu sai an zo jarabawa ya zana ya zana sai shi mance ya kundin yana karatu amma da an zo wajen jarabawa ya rubuta kuma sai ta gagare shi rubutawa kuma je ya karanta shi sai ce malamin miye matsalar sai ce mai kamar sabon Allah kabar sabon Allah shi shi ne ya waƙe wa maganar da ce shakautu su a haifazi ila alwaki'i fa arshadni ila tarkil ma'asi wa qala inna al-ilma nurun wa nurun Allah la yuhda li asi yace na kai matsala ta rashin lafiya ta ta ta'addabe ni ina da matsala ta wajen hadda wajen malami na wake abinda malam ya ce min in daina sabon Allah subhanahu wa ta'ala yace fa inna al-ilma nurun domin shi ilimi haske ne ilimi menene haske ne sai ce wa nurullah shi kuma hasken ubangiji la yuhda li asim ba ya bada shi da wanda yake sabon sa shine Allah ce hakikan mun jarrabe su a rayuwa da musibu kala kala na rayuwa amma jarabar bata sa suka bari ba suka dawo suka bi Allah subhanahu wataala wa ma wa ma yatadarrauna kun bai sa su tawadu ba kaskantar da kai a rayuwa daga cikin siffar da ya kamata kowane musulmi ya siffantu da ita shine siffa ta kaskantar da kai a rayuwa inna tawadu'a min khisalil muttaqi shi jin ta kaskantar da kai daga cikin siffa ce ta ni ta bayan Allah masu takawa ya Allah ka sanya mu a cikin su Allah ce wala qad akhadnahum bil azabi haqiqan mun kama su mun jarrabe su da wani irin musibu kala kala na rayuwa famastakanu li rabbihim wannan jaraba bata sanya su suka dawo suka ji tsoron ubangijin su ba wa ma yatadarra'un sannan kuma ba sanya su kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sai Allah ce hatta idza fatahna hatta idza fatahna alaihim baba Allah ce har zuwa lokacin da muka bude musu wata irin kofa za azabin wanda matsananciyar akwai azaba kala-kala nan duniya wannan malamai sun fassara ta da mutanen makka wannan Allah ya jarrabi mutanen maka da shekaru na wahala na kunci ga talauci ga kuma wasan in aka yi abinci fara ta zo a yi fari ta canye kwari su bata wannan abubuwan to shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ce hatta idza fatahna alaihim baban za azabi har zuwa lokacin da muka bude musu wata irin kofa ta azabtarwa shine yakin badar da aka zo aka kashe kusan mutum 70 daga cikin su ai ya kamata ya zama wa'adi ga Yesu suna ganin musulmi ba wasu abu bane sai gashi an zo an ci su a wannan yaki Allah ce za azabin matsananci wanda ke wannan kofar ta azaba ce mun azabtar da su kuma azabar sai Allah ya kasifa sai ke shadidin matsananciyar azaba Allah ce izahu fihi mublisun sai ga suna yanke kauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wasu ka ce a'a wannan aya tana bayani ne ga kafirai a gobe alkiyama idan mutum ya ki bin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce yayi ya ki manzon Allah ya ce yayi ya ki aka ce ya bari ya ki bari ya sa mu dukkanin doka ta addinin musulunci to idan aka zo a gobe alkiyama za a bude masa kofa ta azaba kuma ba shi ba rahamar Allah subhanahu wa ta'ala har mala'iku su tambaye su wai alam ya atikum nazir kana aikin mi garin tawa ai muku wa'azi ba radio da ke ko cikin tawa ana wa'azi dare da rana ana kabar kaza ki kaza ki kaza abi miji abi uwaye ai musu da'a amma kuma mutum ne kunnan uwar shagu a kula da haƙƙin Allah na sallah ba a yi sai in mutum na da bukata wajen Allah sai ya dawo ya bi Allah subhanahu wataala daga ran da ya samu bukatarsa ta biya sai ya koma tantiri dan duniya cikin gari sai addabi al'umma to Allah ce fatahna alaihim baban za azabin shadidin idzahu fihi mublisun sai ga su suna masu yanke kauna wato daga rahamar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida na'am qalilan ma tashkurun Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a Allah shi ne wanda ya ƙaga muku watan as-sam'a ji muna fahimta Allah ce wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara shi fa Allah idan baka san Allah ba to ka dibi kanka da Allah ce wa fi anfusikum afala tubsiru wai ka dibi yadda Allah ya yi ka ba za ka tuna cewa ba akwai mahalicinka akwai Allah akwai wanda ya halice ka to Allah ya ce wa huwa alladhi shi Allah shine wanda an sha'alakum sam'a ya kaga muku ji yayi ka mai kunne kana ji ayi magana dan kasuwa a taya ka ji abin da aka taya ma'aikacin gwamnati shugaban wajen aikin kai baka order ka ji abin da yace manomi ka zo kai noma ka ji ka ji labarin kasuwa nawa ake sayarwa gashi wane ya karanta qur'ani ka ji Allah ce huwa allazi ansha'a lakum sam'a shi Allah shine wanda ya kaga maka halitta duk duniyar nan wallahi in Allah ya taushe maka ji ba wanda sai ka maka ji wallahi ko akwai ba ni'ima bace ni'ima ce babba Allah ya maka ya maka ji fa kuma kada ka manta jin nan wasu Allah ya ce to da muka yi maka shi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafati ya ce linabtali idan mu jarabe shi ashe za a jarabe ka Allah ce wal absara da kuma gani sai Allah ya maka idanu kuma da Allah ya maka idanu sai ya sanya maka jijiya mai dauke da kuler tambayi likitoci masana idanu cikin idan dan annabi adam ijiya akwai wata jijiyar take kai launi launi za ka iya gane wanga ver ne wanga jon ne wanga wane ne rouge ne kana iya bambanta kalolin abu wani bai iya gane wannan saboda ta Allah ya taushe mu ita kuma da za a yi kokarin a sa mai ta babu wanda ya saya ta saboda a wasan halitta ce ta ubangiji allazi atqana kulli shay'in khalaqa shi Allah ya gone wajen iya halittin abu ba a samun gargada cikin halittar Allah subhanahu wataala ka taba ganin wanda aka halitta da ijiya aka ce wannan ijiya ba ta yi bari a canza mai wata kuma kyauta ruwan Allah ya maka fa kyauta ruwan Allah banza kyauta ruwan Allah me Allah yake bukata sai Allah ya ce inna sam'a wal basra wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ka manta jin da Allah ya maka ba Allah ya shi bane dan ka je ka saurari ekon ka saurari M Inuwa da M Sharif ba shi ne maqsudin Allah subhanahu wataala ba ki zauna kina gigara ana egumi kuna cin nama mutane Allah ba shi bane hadafin yi maka kunnen abinda ake da bukata shi ne ka saurari alkhairi idanun da aka yi maka ba Allah maka bane a'a dan ka kalli haram dan ki kalli abinda Allah ya haranta miki a'a bal abinda ake da bukata shine kalli abinda Allah subhanahu wataala yake so shi yasa malamai suka ce duk wanda ya zamanto yana karanta qur'ani nazariya ya dauki alqur'ani yana karantawa in ya yayi da ikhlasi to ka bibi karshen sa tsuhon sa malam zaka gasa da hankalinsa lafiya lau qur'ani yana yana yana kare sa daga mi irin sabbatu na tsuha sannan kuma daga cikin abin da ke ƙara mutum kaifin hadda idan kana da matsalar hadda ka jarraba daga cikin abin da ke ƙara mutum kaifin hadda ka dinga ɗaukar ƙur'ani kana ƙura masa idanu kana karantawa ba a hadda ba a ka buɗe ƙur'ani kana kallon harafi bayan harafi duk malaman duniya su yi ittifaƙin cewa daga cikin abin da ke ƙara mutum kaifin hadda don yana wajen ƙwalwa da mi kake kai wannan da idanu ne Allah ce huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a shi Allah shine wanda ya kaga muku ji ba a je duk farmasi ki duniya babu inda ake sai da ji wal basara kuma babu inda ake sai da gani ko akwai sai da a taimaka wani abin nan can tabe kame karshe ma sai a bata maka ijiya eh ba haka bane ka ta fama da ciwon idanu a zuwa a ce kaza da kaza ne a kai maka allurai a yi maka aiki kuma duk banza amma ini guda in Allah zai ce ta gyaru wallahi ta gyaru ba bukatar sai ka je farmasi to Allah ce shine wanda ya kaga dan adam dan annabi adam ji da kuma gani sai Allah ya ce wal afidata al afida da kuma zuciya hankali domin kai tunani a rayuwa kai ni kai tunani hankalin da Allah ya maka ka zama to mai tunani da shi idan ya zama to baka tunani da hankalinka to kamar baka da babbar dabba kenan sai Allah ce amma qalilan ma tashkuruna kadan kadan ne ke gode wa ni'imar Allah subhanahu wataala ma'ana kadan ne ke sanya wannan ni'ima da Allah ya musu inda Allah yake bukatata kaɗan ne suke amfani da ni'ima ta ji da gani da kuma ta hankali wajen bautawa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون نعم وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون Allah ya ce wa huwa allazi zara'akum lalle Allah shine wanda zara'akum ya halicce ku fil ardi a cikin ƙasa Allah shine wanda ya kaga halitta ku a cikin wannan ƙasa da ƙasa aka halicce ku kuma da Allah ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fi wa minha nukhrijukum taratan ukhra to Allah ce huwa allazi zara'akum fil ardi Allah shine wanda ya kaga halitta ko a cikin wannan kasa da muke rayuwa a cikin ta ya sanya kuma dukkan komi na rayuwa dan amfanin kai dan annabi adam aka yi maka sama dan amfaninka wata dan amfaninki rana dan amfaninka aka yi iska mai kadawa ba don kuma sai dan dan amfanin kai da annabi adam abu guda kawai Allah yake bukata wajen ki wajena wajen wajen kowa da kowa shi da bauta musu bai bukatar komai to shi ne Allah ya ce wa huwa allazi zara'akum fil ardi Allah shine wanda ya halicce ku a cikin ƙasa wa ilayhi tuhsharun kuma a wajen Allah za a tara wajen Allah kowa zai koma na farko da na ƙarshe maza da mata yara da manya kowa za a tara sa wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan zalika wannan ini ne wato ini na haduwa da za a haɗu wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce
wa huwa allazi yuhyi wa yumitu shine wanda yake rayawa kuma yake kashewa Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yuhyi yake rayawa wa yumitu sannan kuma shine wanda yake kashewa bi ma'ana huwa allazi yuhyi watan shi ne wanda yake rayawa yake samar da mutum min al'adami tun ba ka tun ba a yi ka ba ba a yi ka ba ba tana a kira ka da ibrahim ko muhammad ko ahmad ko a kira ki da aisha ko firdausi a ba halicce ki ba to shi allah shi ne ya samar da ke a wannan duniyar don sarrafa abin da ke cikin ciki wannan iko ne na allah subhanahu wa ta'ala ya kare ki a cikin ciki uwayenki kullum abin da baba yake fata shine Allah ya sabke Allah ya sabke mahaifiyarki lafiya ki zo duniya a lafiya idan kika aka aihe ki kuma abin da duk kowa zai fata shine Allah ya raya ba haka bane Allah ya raya to kuma shi Allah shine wanda yake halitta sannan kuma yumit sannan kuma bayan ka zo duniya sannan kuma ya kashe mutum yake raya da mutum bayan ka rayu sannan kuma yake kashe ka kuma sai ya tada gashi Allah subhanahu wa ta'ala wala ikhtilafin laili wan nahar ga Allah subhanahu wa ta'ala mulkin jujjuyar da dare da wuni yake Allah shi ne wanda yake juyar da dare watan daga wuni ana, ana kana cikin ini sai ka ga kanka cikin dare awa biyu da suka huce awa uku da suka huce rana tana sama ko amma yanzu ha duhu muke cikin sa ko shi Allah subhanahu wa ta'ala wai ya tambaya shin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku lailan sarmadan ila yawmil qiyama in Allah ya mila muku dare aka ce kawai a tayin dare har zuwa tashin kiyama wai ako ubangiji zai zo ya kawo muku wani babu shi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga yanzu kada rana ta ƙara fitowa akwai wani wanda ya isa ya zo ya ce rana ta fito shin idan Allah ya sanya ya ce dare kada ya ƙara zawa wuni kawai kullum ashibin tukata wuni ne ba wata ashibin tukata wuni jure kwanci ni kawai kada ini ya ƙara kada wata ya ƙara bullowa akwai ubangijin da ya zo ya ce wai inin dare yayi babu wannan sai Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari ce la ayatin li ulil albab inna fi khalqis samawati wal ardi lalle daga cikin halittar tabbas cikin halittar sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai Allah ce waqtilafil layli wan nahari da sabanin wuni da dare ana cikin dare nan yanzu da awa shidda ko zuwa awa takwas sai ga mu nan sahiya ta waye nan da awa ta shiga sahiya rana ta fito ana nan kuma bayan awa sha biyar ga kuma dare ya shigo Allah ce la'ayatin wannan idan mutum mai hankali ya tsaya akwai abin lura a cikin sa shi sa Aisha radiyallahu ta'ala anha matar manzon Allah yar gata biyayya su wadda annabi ya fi son ta akan kowa a rayuwa kamar da hadisi ya zo aka tambaye manzon Allah wa ka fi so a rayuwa ce Aisha aka ce cikin maza ya ce babanta to Aisha radiyallahu take cewa ai manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce akwai wasu ayoyi a cikin alkur'ani wailun liman qara'aha thumma lam yatafakkar kware na azaba ya tabbata da wanda ya karanta su bai tsaya ya tunani ba azaba ta tabbata da duk mutumin da ya karanta wannan ayoyin bai tsaya ya tunani ba wannan shine inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albabi ala ce cikin halittar sammai guda bakwai da kasai da kuma samun sabanin wuni da dare ana cikin wuni dare ya zo dare ana cikin dare kuma sai wuni ya zo Allah ce la ayatin akwai abin lura da ya kamata mutum ya wa'astu ya gane cewa kai bin Allah shi ne zaman lahiya amma ho ba kowa ke gane Allah ce li ulil albabi ma'abuta hankali lafiye ba wawaye ba mutumin da ya sa wa duniya shine gaban sa a rayuwa Allah ya kare to Allah ya ce وله اختلاف الليل والنهار سألت أفلا تعقلون أشي بذاكو هنكلت با كغاني تيوا الله سبحانه وتعالى شيني وندا يتنتنت أبوتا وأرايوا فإذا تيوا الله شيني وندا يتنتنت أبوتا وأرايوا daren idan ya zo ka zo ka kwanta ka gaji daga kasuwa malam ka zo ka kwanta ka huta baka biyan Allah ko dala har da wata bazara mai daɗi Allah yake bugo maka wani kilim wanda kawai sai talaka ya sha kayansa mai kuɗi bai damu ba duk zai da ake wani wani bai damu ba amma ubangiji tashi sai ya turo da talaka da mai mulki da wanda ake mulka da mai kuɗi kuma kowa sai ya amfani kuma Allah bai buƙatar komai gare ka rana ta yi ka fito ka fito ka je wajen aiki ka je wajen kwadago ka je kasuwanci ka samu abin da kake da buƙata a rayuwa Allah ya ce wai ba za ku hankalta ba har yanzu har yanzu tauhidi bai shige ku ba sai Allah ya ce
بل قالوا مثل ما قال الأولون نعم قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون نعم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا مم.
هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Allah ya ce, Bal qalu misla ma qala al-awwaluna qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idama a inna lamab'uthun laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qabl in hadha illa asatir al-awwalin Allah ya ce, Bal qalu misla ma qala al-awwaluna hakikan su kafiran maka sun faɗi maganar da mutanen farko suka faɗa kafiran farko sun yi wata magana suka ce wai yanzu idan muka mutu a inna la mab'uthuna khalqan jadida wai yanzu za a ƙara medo mu sabuwar halitta awa aba'una al-awwal hadda uwayenmu na fari shi Allah ce su ma sun ƙara maimaita magana su don millatul kufr millatul wahida eh Allah ya ce bal qalu misla ma qala al-awwaluna su ma sun faɗi maganar da mutanen fari suka faɗa wace magana ce mutanen fari suka faɗa kamar ka tambayi Allah sai Allah ce qalu suka ce a idza mitna wa kunna turaba yanzu idan muka mutu idan Allah ya karɓi rayuwarmu tunda dai mutuwar kowa ya san sai an mutu an san ta kowa ya yarda akwai mutuwa to amma ba su yi ba za a tashi idza mitna yanzu idan muka mutu wa kunna turaban wa idama muka sance kasusuwa da ƙasa turda muka zamanto ƙasa a cikin kaburwa muka zamanto ƙasa mun narke wa a inna la mab'uthun wa eske istifham ce a inna la mab'uthun eske ko za a tayar da mu har yanzu suna inkari ne wai idan muka mutu idan aka karɓi rayuwar bayan mu mutu mun zamanto ƙasa mun zamanto ƙasusuwa ba tsoka ko ɗaya wai wai Allah ko eske Allah zai iya mai da mu shi ne can cikin sa da kiyama Allah ce bala qadirina ala an nusawwiya banana idan kana wawanci baka gane fahimtar komi ba a jikinka Allah ya ce a gaya maka kashin ne fi kowane kashin zama karami shine karshen yatsunka kashin yatsa ya fi kowane kashin zama karami a jikin da annabi adam sai Allah ce to idan baka sani ba ma har wai duka gaba ɗaya ba Allah ce bala qadirina mu fa so Allah inji Allah yake qadirina mu masu iko ne ala an nusawwiya banana akan mu daidaita halitta tsabin kasusun yatsunka ba kai ba gaba daya Allah ya ce kasan yatsanka da yake shine karamin kashe a rayuwa Allah ya ce mu masu iko ne akan mu daidaita halittarsa wai suna tambaya Allah yake ba manzo Allah labari wai suna tambaya a iza mitna wa kunna turaban wa izama a inna lamab'uthun suka ce laqad wa'idna nahnu wa aba'una haza wannan abin an sha labarta mana shi ka san kamar mutum ne ka zo kana masa wa'azi wani ka ji tsoron Allah kaza da kaza sai ya ce maka to an jima ai imani ba ai imani ba a baki yake ba a zuciya yake kuma ya tabbata shi bai da shi ba ya tabbata bai da shi to shi suka ce laqad wa'idna hadha nahnu wa abuna hadha wa aba'una hadha an kai muna al- alkawalin wannan cewa za a tashi za a tashi za a yi tashin kiyama ba mu ba har uwayenmu kakanninmu da suka gabata sun samu wannan alkawalin ba mu ba kakanninmu da suka gabata mun sun mun karanta a littattafai cewa wai za a yi tashin alkiyama laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha wannan abin na tashin alkiyama an yi muna labarin shi mun samu labarin shi suka ce kai min qablu tun can da muka yi wannan labari wannan tatsuniya ce in haza illa asatirul awwalina kai wannan ba komi ba ne sai dai labari tatsuniya ce ta mutanen fari wannan abin da ake ta karantawa cewa in an mutu ana tashi kawai dai ta zo mu ta zo ta komo ce kamar ga ta nace Allah ce ba nan ba haka lake ba wallahi la tub'asu ne inji ubangiji sai an tada ku thumma la tunabba'un da za'ama alladhina kafaru allan yub'asu Allah ce kafirai suna tsammanin ba za a tada su ba sai Allah ce kul ka gaya musu da wa ake da manzon Allah Allah ce kul ka gaya musu ya rasulullah la tub'asun wallahi sai an tayar da ku kul bala wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na ka gaya musu bayan ka rate la tub'asun wallahi sai Allah ya tayar da ku Allah zai tada ki ya tambaye ki haƙƙin mijinki Allah zai tada kai ya tambaye ka haƙƙin leburori da suke aiki da ka Allah zai tada kai ya tambaye ka haƙƙin al'umma da ka jagoranta a duniya wallahi la tub asunna sai an tambaye sai an tada ku thumma la tunabba'unna kuma sannan za a ba ku labari bima amiltum game da aikin da kuka aikata na rayuwar duniya nan ke ce ke cin kwalar miji ki siya miji kaza kake gaya ma miji kaza kake kaza kake kaza kake kaza Allah ce za a baka labari abin ba inkari za ka yi ba malam bidiyo ce za a kawo maka kamar gashi za a yi zume kin abin ne gashi nan kana gani kai ne a duniya ga ka nan kana kaza Allah ce wannan waye ka ce ya Allah ni ne da kaina waye wannan ka ce ya Allah ni da kaina shi yasa Allah subhanahu wataala tsananin adalci kakin ya tura mutum jahannama sai ya tambaye shi kaga ka yarda hukuncin da aka yi maka kayar da Allah ce fa'tarafu bi dhanbihi zai ce tabbas ubangiji na cancanta akai ne jahannama dan jahannama zai ce wa ubangiji tabbas Allah na cancanta akai ne jahannama wannan adalci na Allah subhanahu wata'ala kenan to Allah ce la tub'atuna sai an tayar da ku sai an tayar da mu wata ran za a waye gari babu mu to kuma za a yi lokacin da za mu dawo kuma za a tayar da mu kuma za a ba mu labari sai ce kai wa zalika ala Allah yasir me da ku bayan an kashe ku shi ne fi komi sauki wajen Allah subhanahu wa ta'ala me da dan annabi Adam bayan an kashe sa ya fi komi sauki wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون نعم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم نعم.
سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت- قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم إن كنتم تعلمون نعم.
سيقولون لله قل.
قل فأنا تسحرون Allah ya ce kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna ka tambaye su kul da wa ake da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce kul ka ce musu limanil ardu wa man fiha wai wake da mulkin ƙasan nan wake da mulkin ƙasa wannan da kuke takawa da muke takawa mu hau mashi mu je mu tafi mu ta yawo wake da wannan ƙasa wa man fiha kuma wake da abin da ke cikin ƙasar in kuntum ta'lamun har idan ku kuna da ilimi kun sani waye ya halicci wannan ƙasar Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya bayani yace qul atakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada qul kace musu ya manzon Allah atakfuruna billazi khalaqal ard yanzu za ku kafirce wanda ya halicci ƙasa ku taka da Allah ya halicci ƙasa waje ala fiha rawasi an tamida bikum inji Allah sai dai Allah ya daure ƙasar nan kar ta yi gudu da kowa babu wanda ya bai wa Allah ko dala yanzu ko kare in zaka sai sai ka je meri sai ka biya kuɗi a baka kare kafin takardun a yi maka certificate event sai ka biya kuɗi al- dillali sai ka biya shi wani ne sai ka biya shi shi Allah da ya maka wannan duka garaci banza Allah ya mu wannan shi nan in ka ɗauko ɗan tefos ya gwada maka wani ga sai an biya ka biya amma ta Allah banza ce Allah ce wai kul atakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn shin yanzu za ku kafirce mu wanda ya halitta ƙasa cikin kwana biyu cikin kwana biyu Allah ya halitta ƙasa wa taj'aluna lahu andada kuma ku sayya wa Allah kishiya shi da na Allah yake tambaya wai kul ka tambaye su wane ne ke da mulkin wannan sam- wannan ƙasa wa man fiha da duk abin da ke cikin ta in kuntum ta'lamuna har kun san kuna kuna da ilimi akan wannan Allah ce sai ya kuluna lillahi kafirai duk kafirin duniya ya tabbata ubansa ba bature bane ko ba shi har yayi wannan ƙasar ba to ya duk baturen duniya yayi kowa philosoph kai yayi kowa ya garrama a rayuwa ya san cewa tabbas wannan ƙasar Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce ta kafirar makamar suka yi kowa jayayya sun bala sun sallama suka ce Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce kai karka ba kanka wahala sai ya kulu lillahi za su ce tabbas wannan kasa ta Allah subhanahu wa ta'ala ce sai Allah ce to kulka ce musu fa anna afala tazakkarun ashe ba za ku yi tunani ba ba za ku tunani ku gane cewa ba wanda ya halicci kasar da shi ne cancanta bota ba gumaka ba ashe ba za ku fahimci cewa ba wannan kasar da kake tukawa kana tukan mota kana tafiya me kasar yana iya juye da kai kuma ka ce sabon Allah subhanahu wataala wai mutum yana cikin mota wai yana jin daɗin mota wai ya sa kiɗa saman ƙasar Allah yana sabon Allah subhanahu wataala sabon ƙasar Allah zaka tashi ka wajen sabon Allah subhanahu wataala wai ya manta a idan Allah ya ga dama ya ce ta bude ka shiga wallahi ba wanda isa ya ce kar ka shiga kuma in ka shiga shi sai da ya da kai kuma a ƙasar Allah ka samu Allah su dara Allah ce afala tazakkarun ashe ba za ku yi tunani ba ku gane cewa ya kamata ku daina sawa Allah su dara na'am yasa a gobe alkiyama ƙasa za ta bada shaida za ta bada shaida akan irin abubuwan da aka yi akan ta sai Allah ce kul ka tambaye su man rabbus samawati sab'a wane ne ubangiji sammai guda bakwai wane ne ubangijin sammai guda bakwai wane ne mahalicin sama guda bakwai da Allah aka kera waye yi su wa rabbul arshi azim kuma wane ne ubangijin al'arshi mai girma waye ma abucin al'arshi mai girma Allah ce sai ya kuluna lillah san wannan duk majalisar ɗinkin duniya ta tabbata ko da aka halicce aka yi ta a wannan samar kakannin kakannin su sun huce ta kowaye ya zo dai ya iske ta kuma da suka iske ta ba su taɓa ganin ta ba duk da suna ɗauna a zauna a ta a ta wani turanci ana ƙarawa babu wanda taɓa gano hango ya kamata can sama a gyara ta amma duniya ba kullum gani ake ba wanda bai kamata ya shugabancin ba sai a ce mai kudeta wanda bai kamata da kaza ba sai a soke shi wanda ya kamata mulki shi ya kare amma ita sama kullum tana nan ba a taba tunanin ba cewa ya kamata wuri kaza na sama ya kamata a je a gyara ta halitta ce ta Allah subhanahu wataala Allah ce to sai ya kuluna lillahi za su ce wannan abin na Allah subhanahu wataala ne sai ce to kul afala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ku bi abinda Allah yake so ba tunda kun gane cewa wannan ba gidaje ku ake so ba na Allah ne ba za ku bi Allah da taqwa ba ku bi abinda Allah yake so ku bar abinda Allah bai so sai lati duqal tambaye su kul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi ka tambaye su wane ne da hannunsa wa yake rike da mulkin dukkanin komi a rayuwa mulkin komi da kowa yana wajensa waye waye wannan wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi shi yake karewa kuma ba ba wanda sai kare sa ba wanda yake kai mu Allah kariya gwamnan jihar Tawa ba akwai gar suna gadin shi ba shugaban kasar mu na Niger ba akwai gar suna gadin shi ba firefe bayan da gari ana gadin shi ba wane da gari ana gadin shi to shi Allah wake gadin sa bai bukata kai kai da bukatar wannan abu na gaskiya ilimi ma ba gadin shi ko abu mai mahimmanci ba sai an gada ba eh shi yasa wata rana wani ke ba da labari wai da ilimi da hankali suna jayayya da yake babu lokaci za mu kaki sannan gobe in Allah ya kaddarta shi Allah ce kul man biyadihi malakutu kulli shay wa yake da mulkin komi na rayuwa komi a rayuwa mulki nashi ne iskan wa muke shaka kasan waye muke mutakawa hasken waye muke aiki da shi watan waye yake asaka muna duka da Allah ne wa huwa yujiru kuma shine wanda yake karewa wanda ake neman tsari gare sa kowa ya tashi Allah ya tsare mu Allah ya kare ba haka bane kowa bukatar sa Allah ya yi masa wala yujaru alaihi kuma shi Allah bai bukatar wanda zai zo wanda zai tsare sa wanda zai kare sa Allah bai bukatar wannan kai kake da bukatar karuwa in kuntum ta'lamuna har idan ku kun san cewa shi Allah shi in kun sani Allah ce sai ya kuluna lillah za su ce na Allah subhanahu wa ta'ala ne sai Allah ya ce kul fa anna tusharu shin me yasa aka sahice muku me yasa kuka kuka wawance kamar kuna kamar da aka yi masu hiri ba za ku gane gaskiya ba kasan wani lokaci idan mutum ya zamanto son abu ya kama shi ko kuma kin abu ya kama shi duk ko da gaskiya ne sai ga ba ga haka bane ba haka bane shi yasa namiji idan yana son matarsa sai ga duk abu na hidima zai mata a rayuwa sai ka ga dangiya suna cewa kai ta yi masa sihiri shi kuma ba sihiri bane so ne yake haka nan wani bawan Allah yake cewa su mata idan mace mijinta ya zamanto yana kyautata mata a rayuwa sai dangin miji su ce watan ainihin sihiri ne amma idan mijin tana kyauta wasu ya ce a ita kauna ce subhanaka allahumma wa bihamdika da shaɗu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh